أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallansa ya sake haɗa mu wannan rana mai albarka ta juma'a a goma ga watan jimada ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba ashirin da hudu ga watan sha ɗaya don ci gaba da karatun littafi na ashmawi wato sharhin safiƙul maliki a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke anguwar madaki da ke garin gombe tare da uwa masu albarka kuma halka ta talatin da biyu idan ba manta ba mun babin da ya gabata abin da ya shafi alwala ne sunnoninsa a farillansa da sunnoninsa da kuma mustahabbansa to nan kuma za mu shiga babi na wanka wato wanka na wajibi wato wanka na janaba ko haida ko nifas saboda adduhur shadarul iman Allah sallallahu alaihi ce shi tsarki wani yanki ne na imani saboda haka wannan yana daga cikin tsarki wanda in bai samu ba alwala ba za ta zauna ba in alwala ba ta zauna ba babu sallah in ba sallah kuma babu sauran ibadu gaba daya saboda haka babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske babin yana dauke da abubuwa guda uku farilla na wanka ko farillai na wanka da sunnoni da kuma mustahabbai na shi wanka din na farko yace amma fara'iduhu fa kamsatun amma farillan wanka na janaba da sauran wanka na wajibi farillai ne guda biyar farilla ta farko anniya farilla ta biyu tamimul jasad bil ma'i ta uku dalku jami'il jasad ta hudu alfauru wal fauru gaggautawa na biyar takhlilus sha'r waɗannan su ne farillan wanka guda biyar idan muka koma muka ɗauki na farko shine niyya saboda bambancin aiki na ibada da na al'ada shine niyya saboda hadisin sai na Umar bin Khattab Allah kara masa yadda wanda yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sani ayyuka duka suna tare da niyya niyya shine sirrin dukan aiki shi yasa malamai suka ce wannan hadisin sulusin addini ne wato ɗaya bisa ukun addini saboda ayyuka da ake addini kala uku ne imma aikin da zuciya zai yi imma aikin da harshe zai aikata, imma aikin da gabobi za su aikata, su ne iya ayyuka da ake addini, ibadu da ake yi. To wannan hadisi yana magana kan aikin da zuciya yake kuma shine shugaba gaba ɗaya. Saboda da aikin da harshe zai yi, da aikin da gabobi za su yi, in na zuciya bai yi kyau ba sun zama aikin banza. To saboda haka yace inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa. Dukan ayyuka suna tare da niyyansu, niyyan zai sa aiki ya zama karɓe ko ya zama wanda ba karɓaɓɓe ba sannan kowane mutum da ka gani akwai abin da ya niyya cikin aikin da ya aikata wani kamar yadda ƙarshen hadisin ya zo wani ya yi niyyan hijira ya bi na rasulullah sallam don Allah da manzo Allah wani kuma ya niyyan hijira ne don ya auri wata mata wani ya hijira ne don wasu dukiyar zai samu to saboda haka malamai suka ce wannan hadisin ya haɗa dukkan lamuran addini musamman ma ya zama sulusin addini ɗaya bisa ukun addini niyya kenan na biyu tamimul jasad bil ma game dukkan jiki da ruwa lokacin da mutum zai wanka ya tabbatar da dukkan jikinsa ya samu ruwa dalilin wannan hadisin da umul muna Aisha Allah kara mata yadda ta karbo tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al janaba gasala gasala yadayhi wa tawadda wudu'ahu lis-salah thumma iktasala ثم يكلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم آه أم المؤمنين تتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي idan zai wankan janaba yakan fara wanke hannayensa ne shi ke fara wankewa sai ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu sannan sai ya yi alwala alwala irin na sallah bayan ɗahara kenan sai alwala alwala irin na sallah sannan sai ya wanke ko ya tsatsefe gashinsa har idan ya tabbatar da gashinsa ko ina ya samu ruwa sai ya zuba ruwa wato lokacin da yake tsatsefe ba sa ruwa yake ba ya tsatsefe tukunna sai ya zuba ruwa a kansa sau uku sannan sai ya wanke sauran jikinsa abin da hadisin yake nuna mana yana wanke dukkan jikinsa kenan yana game dukkan jikinsa yayin wanka a yace filu sallallahu alaihi wasallam bayanul tahara ma'murun biya saboda haka aikinsa a nan yadda yake wankan bayani ne na wanka wato aikinsa yana bayyana mana yadda ake so a yi wanka wanda kuma an yi mana umarni mu bi aikinsa sannan aikin nasa ya misalta faɗin Allah wa in kuntum junuban fatahharu don kan sai kuna da janaba to ku yi tsarki ma'ana ku yi wanka wannan shine sunna ta biyu ta uku waddalku jami'il jasadi ko jami'ul jasad da ciccu da dukkan jiki lokacin da yake wankewa ba zuba ruwa kadai ba a ana zuba ruwa ana bi da hannu saboda ka'idan jikin ɗan adam idan aka sa masa ruwa haka ba a goga hannu a kai ba jikin zai zama in akwai maiko zai kori ruwan akwai inda ruwan ba zai taba ba sai zama ya sauka ya watse wani wurin don kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce karkashin kowane gashi akwai janaba saboda haka ba zai isa ko ina ba saboda haka kana zubawa kana tadaliki kana gogawa ka goga dukkan jiki ke dalilin wannan ga hadisin ma hadisin abawar Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna tata kullu sha'ratin janaba manzo Allah ce karkashin kowace gashi na jikin mutum akwai janaba saboda haka faqsilu sha'ra manzo Allah ce ku wanke gashi wa anqul bashara ku tsaftace jiki ko ina na jiki ku tabbatar da kun goga ya samu da kuma hadisin sayyidina Ali karramallahu wajahu wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka mawdi'u sha'ratin min al-janaba lam yaghsilha fa ah fa'ala biha kaza wa kaza au fu'ila biha kaza wa kaza minan nar manzo Allah ce duk wanda ya bar gurbin gashi daya na janaba a jikinsa bai wanke ba lokacin da zai wankan janaba idan ya je lahira za a aikata mata wannan wurin da ya bari kaza da kaza na wuta wato dai za a azabtar da wannan wuri da wuta saboda an bar shi ba a wanke shi na janaba ba saboda haka ake so a ainihin a yi tadaliki a gaggoga jiki da ruwa a cikin mudawwana ya zo a cikin mudawwana an tambayi imam malik shin ya imam kana gani in marra yadayhi ala ba'di jasadi wa lam yamurru ma ala jami' jasadi ayi jizi kana ganin mutum ya zo wanka sai ya zama ya gaggoga hannunsa ya bi sashin jikinsa ya yi tadaliki ya ci da sauran jikinsa amma wani sashin jikinsa kuma bai cuccuɗa ba wannan wankan ta yi ake tambaya ma malik qala malik sai ma malik ce la jazi'u zalik haka ba zai isar masa ba hatta yamurru bi yamurruhuma ala jami'i jasadihi kullu wa yudallik imam malik ce sai ya bi da hannayensa dukkan jikinsa ya cuccuɗa sannan ya zama wankan ta isar masa inda hannunsa ba zai kai ba sai ya zama ya samu wani kille yadda zai tabbatar da wurin ruwa ya taba ya guggoga a kai. A suna na hudu alfauru a shi kuma hadisin da ya gabata na mulmin Aisha zai bayyana mana ma'anan wannan wato a yi wankan fi faurin wahidin a lokaci guda ɗaya kada a fara wankan a yanki a je shiga wani harka kuma zuwa ce za a ɗora a'a in an fara to kana tsaya sai an karasa a yi shi duka a lokaci guda ɗaya. shi ne mana alfawul. Na ƙarshe daga cikin farillai shi ne wa taklilu sha'ari da tsatsefe gashi dalilin wannan hadisin sauban Allah ya kara masa yadda yake cewa innahum istaftu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an zalik faqala amma ar-rajul fayanshuru ra'sa فليغسله حتى يبلغ وصول شعر وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ke sun tambayi sun yi fatawa wurin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gashin kai yayin wanka sai manzo Allah ya ce amma namiji zai tabbatar ya tsefe gashinsa ko ta ina ruwa ya shiga hatta ya buluga usula shari har ruwa isa tushen gashinsa asalin tushen gashinsa. Ya ce, amma mace ba a farlanta mata tsefe kanta ba don za ta yi wanka. A ba ita tsefe kitsonta ba don za ta yi wanka. A ta ebo talasa garafatin, ta kamfato ruwa kamfata uku, ta zuba a kanta. Wannan a manzala ce ya isar mata idan mace ce. To waɗannan abubuwa guda biyar su ne sunnoni a farillai na wanka. Sai abu na biyu sunnonin wanka, ya ce wa amma sunnanuhu fa'ar ba, amma sunnonin wanka abubuwa ne guda hudu. Na farko, gasul yadaihi awwalan ila ko'ayyi, na farko wanke hannayensa da farko zuwa wuyan hannu. Wal madmada na biyu kuskuren baki. na uku wal istinshak sheƙa ruwa a hanci na hudu mashu simakhil uzunain shafan ƙofofin kunnuwa ƙofar kunne shafansa malamai suka ce a wanka ba abin da ake shafa sai ƙofar kunne shine kawai za a shafa amma safatul uzuni fa yajibu ghaslu zahirihima wa batinihima kamar yadda muka yi alari amma fatun kunnuwa ba shafa su ake a wankan janaba ba yace wajibi ne a wanke cikinsu da wajensu, amma ƙofofin kunnuwan shi shafawa ake yi. A, na farko da yace wanke hannaye zuwa wuyan hannu da kuma shekaru a hanci dalilinsa hadisu mulmuna maimuna Allah ya ƙara mata yadda, tace sababtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam gasalan fa afraga bi yadihi bi yaminihi ala yasarihi fa gasala ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمساها بالأرض ثم غسلها ثم تمدمد واستنشق ثم غسل وجهه وأفاد على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بالمنديل آه فلم ينفض بها wannan hadisi yana bayyana abubuwa guda biyu daga cikin sunnoni na farko kuskure baki ummin maimuna Allah ya kara mata da suke ta zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa na wanka, da ya zo sai ya zuba ruwan da damansa zuwa ɗaya daman nasa, saboda dukansa dama ne sallallahu alaihi wasallam sai wanke hannayensa, sannan ya wanke ya yi dahara ya wanke al'aurarsa, sannan ya yi da hannunsa haka, wato ya goge su, ya goga su akan turbaya. Shi ne bayan ka yi dahara ka wanke hannunka ko da sabulu ko da omo wani abu, yace sai ya goga su wato ya wanke su da ya goge su akan turbaya ya wanke su sun maga salamu ma sannan ya ƙara wanke hannayen nasa sannan sun mata madmada sannan manzo Allah sai ya kuskure baki wasan shaqqa sannan ya sheka ruwa a hanci sannan ya wanke fiskansa sannan ya zuba a kayan sai ya matsa kaɗan sai ya wanke sawayensa sai zo da kyalle ya goge a hadisin ya kawo mana sunnoni biyu a ciki na kuskure baki da kuma shekaru a hanci. A sunna na gaba shi ne, a bayan mun yi wanke hannu zuwa wuyan hannu na ƙarshe shi ne shafan ƙofofin kunnuwa. Shi kuma saboda hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda, wanda shi kuma ya haɗa wannan kuma ya shiga mustahabbai. ya kawo maganan wato shafan kunne, a shafan ƙofofin kunnuwa. Wannan su ne sunnoni na wanka, sai na ƙarshe mustahabbai. Ya ce, wa amma fa za'iluhu fa sittatun, mustahabbansa abubuwa ne guda shida na farko yake albada'u bi izalatil aza an jasadihi farawa da kauda gazanta ko najasa a jikin shi mai wanka dalilin wannan hadisin umar Aisha Allah kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tasala bada bi yaminihi fa sabba alaiha min alma wa ghasalaha thumma sabba alma ala al-adha alladhi bi yaminihi wa ghasala anhu bi shimali hatta idza faraga min zalika sabba ala ra'si Umma Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wanka yakan fara zuba ruwa a hannunsa na dama ya wanke shi sannan ya zuba ɗaya hannun nasa ya wanke sannan ya wanke wato abin da yake kazanta wato abin da yake najasa sai ya wanke abin da yake jikinsa sannan sai ya wanke hannayensa idan ya gama sannan ya zuba ruwa a kansa ya zo a cikin mudawwana ibnu qasim yace ya tambayi an tambayi wato imam sanun shine abdussalam at-tanuhi yace ya tambayi ibnu qasim me zaka faɗa akan wasu irin ƙuriya ne tata ne da mata huyyata suke wanka da shi masu haida amma ana zuba dabbobi ruwan sha a cikin irin wannan tatar tuska min haddawab ana sha da dabbobi a ciki to ya ke gani law anna rajulan iftasala fiha wa huwa junubun ayufsiduha fi qawli malik ya ki gani don namiji ya zai wanka da irin wannan wankan janaba shin wannan yanayin tatar da kuma mai haila tana wanka da shi sannan ana ba dabbobi a ciki zai bata masa wankansa a cikin abin da Imam Malik gaba da fatawa ke tambayan Ibn Qasim sai ce na'am illa an yakuna ghasala yadayhi qabla dukhulihi fiha wa ghasala farjahu wa mawdi'u al-adha minhu fala yakunu bidhalika ba'sun yace a zai bata sai dai idan yayi siffar wannan wanka shine ba zai bata masa ba shine wanke hannayensa kafin ya shiga cikin wannan tasar, shiga ake a ciki, ya wanke hannayensa kafin ya shiga a ciki. Bayan hannayensa ya wanke farjinsa da duk wani ƙazanta na jasa da yake jikinsa. Idan ya yi haka, sannan ya shiga ya dirje jikinsa a ciki, wannan babu komai. لأن الهائلة تدخل يدها في الإناء والجنوب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء domin mai haida ko mai janaba ya shigar da hannunsa ciki bayan ya wanke kazan na jan da yake jikinsa wannan ba komai saboda haka idan ma shiga zai yi kaman wuri da ake shiga ne ya wanka to ya tabbatar da ya wanke najisan da ke jikinsa ya wanke hannayensa ya wudu ulisala sannan ya fada ciki ya wanke kuma sauran jikinsa ciki wannan shine abin da ibnu qasim ya fada sannan mustahabbi na gaba yace thumma ikmalu adai wudu'i wudu'i sannan mutum ya cika gaban alwalansa a ya cike gaban alwalansa saboda hadisi min Aisha Allah kara mata yadda tace annabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min janaba bada fagasala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda lis-salah ta ce sai na rasulullah sallam ya kasance idan zai yi wankan janaba yakan fara wanke hannayensa sannan ya yi alwala alwala irin ta sallah sannan ya alwala alwala irin ta sallah ya zo a cikin mudawwana ibnu qasim yace kana malik ya amurul junub bil wudu qabla al ghusl min al janaba قال مالك فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ جزاه ذلك ibn qasim ce imam ali ya kasance yana umurtan masu janaba su fara alwala kafin su yi wankan janaba wato su gabatar da alwala kafin wanka amma imam ali ce da kuma zai fara wankan da ya karshe alwalan ya yi masa amma dai imam ali ya fi so a fara da alwala kafin wanka din mustahabbi na gaba wangasirul ala ali qabla al-asasil da wanke saman jiki kafin ƙasar ƙasan jiki. Saboda idan mutum ya wanke ƙasa, daga baya zai wanke sama na, najisan da take sama za ta biyo ƙasan. Saboda haka ya fara da sama, duk inda aka wanke wani najasan wani wuri kuma ba zai ƙara biyo kansa ba dalilin wannan shi ma hadisin ummul mina Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zaktasala min aljanaba da'a bi shay'in nawul halab فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه tace sai na rasulun ya kasance idan zai yi wankan janaba zai ce a kawo masa wani abu kamar hilab hilab wata tasa ne wato wanda ake tatsan nonon raƙumi da shi to kamar wannan tasar sai ce a kawo masa sai ɗauki hannayensa ya ainihin wanke su sannan sai ya fara da tsagin jikinsa na dama sannan tsagin jikinsa na hagu kuma yakan fara daga saman kansa ya yo ƙasa saboda haka wannan shine siffar wanka da sina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mustahabbi na gaba wa badu bil mayamin qabla al mayasir ah wato wa taslisu ras bil ghasl da wanke kai sau uku hukunta wanki kayi wanki kayi su uku saboda shi ma hadisin min Aisha Allah kara mata yadda tace kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aljanaba gasala yadahu yadayhi wa yatawadda wudu'a li salat thumma thumma iktasala ay thumma yukallil bi yadihi sha'ra hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatu afada alayhi ma talata marra thumma gasala sa'ir jasadi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hadisin da ya gabata idan zai wankan janaba yakan fara da hannayensa ya wanke sannan ya alwala irin na sallah sannan ya tsitsefe gashinsa kafin ya zuba ruwa a kai bayan tsitsefe ce ya tsitsefe gashinsa gaba ɗaya sai ya tabbatar da ko ina ya tsitsefe shi sannan ya zuba ruwa sau uku a kansa sannan ya wanke sauran jikinsa sallallahu alaihi wasallam sannan walbadu bil mayamin qabla al mayasir farawa da dama kafin hagu, mutum ya fara da ɓangarensa na dama kafin hagu. Dalilin wannan hadisin na Aisha Allah ƙara mata yadda, ta ce kan Nabi Sallam yujibu tayamun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa duri wa fi shani kulli. Manzala sallallahu alaihi abin da yake burge shi, abin da burgewa cikin lamarinsa damantawa a cikin sa takalminsa, yin kumɗinsa, sarkinsa, a dukkan lamarinsa dama dama dama sallallahu alaihi wasallam. Sanan duk wanda yake abu dama dama yana burge manzala sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum ya fara duk abin da zai yi ya zama ya yi ta dama-dama. Na ƙarshe, a kafin wannan wani hadisi kuma kunna idza saba idan aljanaba aka zai biye da salatan fawqa rasi thumma aka za thumma ta'khudhu bi yamini ala shaqqi al-ayman wa bi yadi al-ukhra ala shaqqi al-aysar tace ya kasance don janaba ya sami ɗayan mu yakan ɗauki ruwa ne ya wanke ainihin kansa har sau uku sannan ya ɗauki tsagin jikinsa na dama ya wanke sannan tsagin jikinsa na hagu ya wanke. A mustahabi na ƙarshe wa ƙillatul ma'i ma ikamil gusul. Karanta ruwa tare da kuma kyautata wankewa. Karanta ruwa ba yana nufin wani wuri ya zama bai wanku ba daga cikin gabobin da ake wankewa a ko ina ya wanku. Saboda hadisin safina ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yugassiluhu sa min ma min aljanaba wa yuwaddihu mud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sa'i daya wani lokacin muddu wato sa'i daya da mudu daya a sannan yana alwala da mudu daya abinda ake nufi da sa'i shine irin mudun nan da ake bada zakkan fit da kai da shi mudun nabi yana dauke da kananan mudu guda hudu ne kananan mudu yana dauke da madaidaicin hannu wanda ba katon hannu ba karamin hannu ba guda hudu idan an zuba a ciki shine an cika wannan sa'i to irin wannan sa'i manzo Allah yake wanka da shi wani lokaci cikin sa da ƙarin mudu guda ɗaya to ƙarin cikin hannaye guda ɗaya da shi yake wanka to wannan sune abin da ya shafi sunnoni farillai da sunnoni da musabbai na wanka kafin mu wuce wannan babin sai siffar yadda ake wankan idan mutum ya kiyaye waɗannan to mun ji sifofi yadda sai na rasulullah sallallahu alaihi idan ka ɗauki sifofin duka ka haɗa lokacin da ka zo wanka ko mutum ya zo wanka na farilla na wajibi na janaba ko mace ta zo wanka na haid ko na nifas abinda mutum zai yi na farko idan ya zama abinda yake zai yi wanka da shi din maglug ne wato kamar buta ne wacce take rufaffiya a yana da sauki kwarai da gaske a ba abu bane wanda yake buɗaɗɗe shikenan sai ya wanke hannayensa sau uku kuma kamar yadda muka yi magana wanki ba a baya wanki hannu kowanne hannu ala hidati kowanne ɗaya hannu a wanke shi kadai a wanke hannayen sau uku dalilin wanke hannayensa guda u- sau uku nan qabla mulaqatil aza da yake faɗa saboda hikimar me yasa mata idan za su kwashe tuwo sai sun sa maran a cikin ruwa sannan su je su kwashe tuwon saboda kar tuwon ya mannu a jikin marar kada yi tasiri to lokacin da ka zo ka wanke hannayenka so ukun nan najisan da zaka wanke da hannayen naka ko da hannun naka ba zai tasiri a jikin hannunka ba saboda akwai kofofi a jikin hannunka idan ka wanke ruwan zai toshe wannan kofofin ko da najisan ta zo ba za ta yi tasirin da za ta yi inda baka wanke hannayen ba to sai mutum ya wanke hannayen sa so uku idan ya wanke su sun mai bahar sannan sai ya yi dahara sarkin da zai yi da kuma dukkan wurin da najisan ta raba malamai suna cewa mafi yawa aksari idan namiji ne duk abin da zai taba na najasa na janaba ba zai wuce daga cibiyarsa zuwa gwiwansa ba to yana da hara sai ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwansa wannan yana daga cikin duk inda najisa zai taba a namiji ba zai wuce mafi yawa ba zai wuce wannan ba ya zama ya wanke wannan malamai suna cewa idan yana gani akwai sauran tasiri na wannan bayan ya wanke da ruwa mai kyau to sai ya wanke hannayensa da sabulu da omo hatta wurin da yake ne akwai najisan bayan ya wanke wancan ya fitar da ainihin hukuncin najisan to idan yana jin a warin najisan ko wani abu bai fita ba zai iya wankewa da sabulu sai ya wanke ya tabbatar da ya wanke shi ya wanke sannan ya gama wannan sai ya dawo ya yi alwala alwalarsa irin na sallah amma malamai suka ce alwalar tana da hanya guda biyu lokacin da ya zo alwala irin na sallah ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu ba zai la'akari da wancan wankewan farko ba shi wankewa ne na qabla mulaqatil adha to zai wanke hannayensa da irin alwala bayan yayi niyya lokacin dahara don mai alari kamar yadda ya gabata ya gaya mana wa yaghsilu zakarahu wa yanwi indahu yayi dahara yayi niyya a lokacin yanzu sai ya zo yi alwala ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu kullum ala hidati ya kuskure baki sau uku ya sheka ruwa ya face ya sheka ruwa ya face ya wanke fiskansa kamar yadda ya gabata ya ainihin wanke hannayensa zuwa gwiwan hannu dukkan hannu zuwa gwiwan hannu wannan hannun shi ma haka sai ya shafan kayi ya sake taɓa ruwa ya shafi kunnensa kafansa an bashi zaɓi guda biyu idan ya so a lokacin zai wanke sawayensa idan ya so zai jinkirta sawayensa ila akhirin gusulihi zuwa ƙarshen wankansa. To, idan ya yi haka, mai saura masa, sai ya ɗauko ruwa, idan yana da gashi da yawa a kansa, to, sai ya tsitsaita gashinsa, ya ɗauko, ya taɓa ruwa, ya zuba ruwa a hannayensa, ya sa hannayensa a cikin gashinsa, ya tabbatar da ya bi usulu sha'ari, dukkan wani lungu na gashinsa ya bi. Ya tsitsaita gashinsa, idan akwai gashi da yawa a kansa, lokacin da zai zuba ruwa, an fi so ya sunkuyar da kansa, ya zuba ruwan, ya ibo ruwan ya zuba ta ƙeyarsa, ya girgiza kansa ruwan zai shiga duk usulu sha'ari, ba zai ɗauko ya maka haka ba, in ya zuba ta ƙeya, to ruwan zai gangara, zai bi dukkan ainihin sassan gashinsa zai shiga duk ƙarƙashin gashinsa. To sai ya wanke kansa talasu garafashin. Ebo ruwa ya kamfata ruwa ya wanke har sau uku. Idan ya wanke sau uku, ya gama da wannan shikenan summa shiqqi jasadihi al-ayman sannan sai ya zo ya wanke tsagin jikinsa na dama tsagin jikinsa na dama wasu malamai suna cewa idan ya ɗauko daga tunda ya wanke kansa haka ya ɗauko daga nan zai je har kafa tsagin dama wasu malamai suka ce a idan ya zo ya wanke daga nan ya zo kunkuminsa sai ya ƙara wanko wannan kuma sai ya zo ya ƙarasa amma dai ya wanke tsagin jikinsa na dama a mai risala ya gaya mana ya yi tatabu'i dukkan lunguna surrati unka surrati ya bi zurfin cibiyarsa idan yana daga cikin masu cibi mai zurfi ya tabbatar da ruwa ya shiga cikin cibiyar nasa ya kuma ya tadaliki ya sa ya tsatsa ya goggoge ta ta janahaihi hamatansa ya tabbatar lokacin da yake wanke tsakin jikinsa na dama ya wanke baina alyataihi tsakanin mazaunansa nan ma ya tabbatar ya wanke tsakanin cinyoyinsa nan ma ya tabbatar duk inda ya san lungu ne a jikinsa karkashin gwiwoyinsa duk wannan mai risala ya kawo na cikin siffan wanka yace ya tabbatar da ya bibiyi waɗannan wurare lokacin da yake wankewa bai tsallaka su ba ya dawo har kafarsa ya wanke ta gaba ɗaya wannan ya wanke tsakin jikinsa na dama kenan sai ya dawo na hagu shi ma ya masa irin wannan wankewa lokacin da yake wanke kansa zai wanke kunnuwansa cikinsu da wajen sifatun kunnuwa cikin ramin kunnensa shi kuma zai taɓa ruwa a hannunsa ya sa kenan shafawa shi zai yi ba wankewa ba sai ya sa ya tsamsa ciki ya zama ya shafa sai ya wanke wannan tsakin shi ma haka har zuwa kafansa lokacin da yake wanke tsaggan jikinsa na dama da na hagu ya tabbatar da ya kiyaye taɓa al'aurarsa ya tabbatar da ya kiyaye bai taɓa al'aurarsa ba idan ya taɓa al'aurarsa bi baɗini kaffihi da tafin hannunsa ko cikin hannunsa ko cikin yatsunsa au bi jambayhi ma ko da gefen yatsunsa to sai ya sake alwalansa idan bai taɓa al'aurarsa ba shikenan ya gama ya wanke wannan ya wanke sawayensa gaba ɗaya shikenan yana fitowa zai iya tafiya sallah wannan wankan nashi tana tare da alwala idan kuma ya so zai jinkirta alwalansa zuwa ƙarshen wankansa amma kamar yadda ibnu qasim ya faɗa imam malik yana umurtan masu janaba su fara gabatar da alwala alwala irin na sallah idan kuma inda zai je wanka kamar kogi ne ko inda zai shiga ya nitsa to kamar yadda ya gabata idan ya zo ya yi niyya ya ɗahara ya wanke duk abin da ke jikinsa na aza ya wanke hannayensa ya alwala irin to zai iya fadawa amma ya kiyaye ta daliki ta dalik ya ringa dalku cuccu da jikinsa kada ya shiga kawai ya ce ya tsomo ya fito a'a tabbatar da ya goggoga dukkan jikinsa ya wanke shi to idan mutum ya yi haka shikenan ya yi wankan janabansa wankan janaba ya samu idan mutum ya haka wankan janaba ya samu ina ga wannan shine abin da ya shafi wankan janaba farillansa da sunnoninsa da mustahabbansa da kuma sifar wankan janaba din za mu tsaya kan wannan nukda ta wankan janaba insha Allah karatunmu na gaba za a tashi akan taimama ne a shi ma farillansa da sunnoninsa da mustahabbansa da kuma yadda ake taimama in taimama ta samu mutum idan kuma mutum ya riski kansa kamar yadda ya gabata halari marra'a fi saubihi maniyan yadisan la yadri mata asabahu iktasala wa salla wa adama salla min akir nawmatin lishnama fihi wanda ya ga bushashen mani a jikin tufafinsa bai san shi ya same shi ba to ya karshen baccin da ya da wannan tufafin zai yi wanka zai je wanka kuma ya rama wannan sallar sannan lokacin da najasa kada mu manta lokacin da najasa ta taba tufafi da za a yi sallah da shi to mutuna kauda najasa a jikin tufafi ko a jiki ko a mahallin sallah ana yin sa ne a abin da ake sallah da shi ma na shimfi'i na sallah ana yin sa ne bi ma'il mutlaq ma'i tahir ruwa mai tsarki irin ruwan da za a iya alwala da shi irin sa ne za a wanke ko tufafin ne janaban wato ya taba mana mani na janaba ya taba shi to shi ma za a wanke shi ne da ma'ul mutlaq ruwa wanda yake mutlaki wanda irin ruwan da zaka alwala da shi ba ruwa ba sabulu za a sa jirje ba zo da sai an tsarkake shi da wannan ruwa mutlaq din sannan ko daga ba za a wanke shi da sabulu sai a wanke shi amma dai ma'ul mutlaq shine wajibi na farko shi zai fitar da da mutum zai wanke shi da sabulu da soso ya fitar da alama na jasan ta fita amma hukuncin tana jikin wannan tufafin idan ya sallah da tufafin ba da sallah saboda hukuncin najasa ko najasan tana jikin wannan tufafin saboda haka mu kiyaye ainihin jikinmu da tufafinmu da mahallin sallar mu da najasa yayin da za mu yi sallah اللهم صل على سيدنا الأولين وصل على سيدنا الآخرين وصل على سيدنا الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين